السبيل والسائلين شيء اتباع بالمعروف وآداء بالإحسان أمم. أمثل المتقين ما اسمه على الذين يبدلون أمم. لهم يشتغلون أسأل الله
أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من بوت رسول سيدنا محمد رسول الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن صحبة أصحاب رسول الله وآل بيته وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباكية وسعد وسعيد ودلات وزبير وأبو أبيلة بن جراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن برزق المقسوم الحاتم الختم أبو العباس الشيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل السر سر صاحب الفيلة صاحب الشريعة ولايكة غوث الأغواس نبراس القلوب أبو إسحاق باي برحمانيات ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملاذي وعديبي ومسري وتاج الشيخ الأعظم الذي بارك الله فيه الكاغاكين سيد الشيخ محمد رادس الجسبي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل تولى رسول الله أمري فلم يزل يساعدني داري فسرت ممجدا علت به والناس في سنة القرى تمتعت منه الدار إذ كنت مفردا آه القائل وإن يك جسمان بسنغال إنني ما بعد آه صلاة الكرام أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر والباطن من الإنس والجن والملائكة الرحمن آه أحييكم برسالة الثابتة المباركة على ميمونة وهي كلام أهل الجنة في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah muna nuna godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda a cikin ikonsa da yaddansa da kadarsawansa da amincewansa ya kadare muna raye a wannan ini ne albarka na ashirin da biyu ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu ya daidai da sha biyu ga watan april 2023 miladiya muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma jiya mun ji kissan a yadda Allah tabaraka ta'ala ya da munafukai da kafirai tukunna aka zo kan munafukai wayanda suka dauki rigar addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bakunan su a amma a zuciyarsu kafirci suke yi sa'annan kuma mun ji yadda Allah tabaraka ta'ala yayi da su saboda menene saboda sun ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun ha'inci musulmai yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum ma'ana sun a tunanin su suna yaudaran Allah ne sai Allah ya mai da shi a a cewa yukhadi'una suna yukhadi'una Allah wa ma yakhda'una lafzu ma yashurun ma'ana yaudaran da Allah ya ce suna yaudaran Allah tabaraka wa ta'ala ne a yaudaran kawunan su suke yi kuma suna yaudaran masu imani shi ne abinda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya shi a matsayin cewa sun yaudari a Ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana a nan ai ba Allah su yaudara ba sun yi su yaudari Allah wane su wane su su yaudari Allah tabaraka wa ta'ala ta'ala Allah an zalika ulwar kabira a nan wa su yaudara sun yaudari kawunan su ne a ba Allah tabaraka wa ta'ala ba kansu suka yaudara saboda sun ki addinin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun ɓoye shi a zuciyarsu munafurci amma kuma sun bayyana musulunci a zahiri saboda haka wannan makoman munafiki kenan shi yasa Allah tabaraka taala ce lahum azabun azim wa lahum azabun azim suna da azaba mai girma wato azaba mai girma yafi yafi azaba mai radadi yafi azabun alim yafi azabun muhim duka ya fi shi saboda azin ne mai girma ne mai girma ya fi babba ya fi mai raɗi ya fi na wulaƙanci saboda ne saboda jinabin annabi muhammad ne ya za su ɓoye wa manzan allah salasa su munafurci manzan allah salasa da sunan suna addininsa kuma su juya baya to a wannan shine abin da muka tattauna jiya a aya na goma sha ɗaya za mu tashi aya na goma sha biyu to amma kafin nan za mu isar da saƙo guda ɗaya zuwa ga gwamnati muna roƙon gwamnati da Allah da gwamnatin Bauchi da Kano da duka gwamnatocin Najeriya gaba ɗaya muna roƙon su da su yi wa Annabi Muhammadu adalci su yi wa adalci wa Sayyidina Rasulullahi su gane cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fi uwa da uba wayanda suke munafurtan musulunci da sunan suna wasu ƙungiya amma kuma ba sa yadda da sha'anin manzon Allah yanzu kaga abin da Dattijaki ya faɗa ga yanzu baffa hotoro shi ma ya ninka abin da ya faɗa ya ninka ya maimaita kuma ya ƙara fantsalar da abin saboda ka muna roƙo da Allah gwamnati ta ɗauki dokan cewa dukkan malami da zai karantar a tantance shi ta ɗauki wannan a zauna a tantance shi sa ɗaya kenan abu na biyu gwamnati ta tabbatar da cewa duk abin za a karantar a masallatai da social media duka ya zamana abin da bai wuce a mutane su tsaya akan ahlus sunna wal jama'a su tsaya akan wannan amma da zaran mutane sun far sun dauki cewa a karantar littafin ibnu taymiya da dan abdul wahhab shine ya kawo nakasun rage darajar manzon Allah su ne suke ganin tawassul annabi babu kyau kaza kaza har ya kai ga ai asalin abin kenan ko ya jawo ba a neman taimakon manzon Allah har ya kai ga mutane suna taɓa jinabin manzon Allah to a sani muna roƙon gwamnati da mai adalci wannan gwamnatin da gwamnati za ta hau su adalci wa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karantar da mutane in za a yi hukunci kar ya wuce shifa kar ya wuce fiqh malikiya babu wani abu kawai da za a yi a Najeriya a yi taimaka a yi mana wannan duk malamin zai karantar a masallaci to kar ya sa littafin wahabiyawa ya hakuri ya karantar da fiqhun malikanci mutane su amfana wannan kawai shine sakon mu zuwa gwamnati Allah ya ba mu dacewa Allah kuma ya ba mu nasara Allah ya bar mu da manzon Allah sallallahu mu dai kishin annabi ne annabi ya fi uwa da uba sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya jawo wannan abin ai asali ibn taymiya ne yace ba a tawassuli da manzon Allah ko ba a neman ka ce Allah ya maka dan manzon Allah dan Abdullahi da yazo ce shirka ne ma shirka to abinda suke abinda suka dauko kenan shi yasa ake fadan wannan maganganu marasa dadi akan manzon Allah to sulba wanda bai kamata ma musulmi ne ne tashi ba har wani ake cewa wai na cewa wai to annabi ma na da shi ballanta na yayi a'udhu billahi a'udhu billahi a Kano a Kano to muna kiran mai girma a Abdullahi Umar Ganduje ko shine gwamnan Kano ko sunan kenan ko Dr. Abdullahi Umar Ganduje muna roƙonsa da lallai yadda ya yi kishin manzan Allah a lokacin Abdul Jabbaru to ya yi kishin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan bafa hoto din da na'ibinsa wannan magana suka yi wa annabi sallama ya yi muni a Kano Asimatul Failati Kano musulmai ne gwamna musulmi mataimakin gwamna musulmi kwamishinan labarai da komai musulmai ne ko ba haka bane kanawa ba haka bane musulmai ne everything to da Allah a yi adalci wa manzon Allah ya samu adalci a Kano dan Allah dan Allah muna roƙon mai girma a injiniya a Dr. Abdullahi Umar Ganduje muna roƙon sa ya mana wannan ɗaya kenan na biyu injiniya wani sunan shi wanda zai hau Abba Kabir Yusuf ko Abba gida gida shi ma idan ya hau ko da wannan tunda sun kusan sauka bai yi ba da Allah ya yi wa annabi mun dama muna da shaidan cewa masoyin manzon Allah ne saboda lokacin da ya zo mahaifiyar tana masa addu'a mun ga hoton shehu Ibrahim duk inda kuma hoton shehu Ibrahim kai ka san wallahi masoya annabi ne su ka suke taron manzon Allah ko taron farin ciki da samuwan annabi Muhammadu to da Allah muna roƙon a injiniya Kabir Yusuf yayi wa annabi Muhammadu so annabi ya samu gata a Kano lallai a zaunar da wannan yaro a zaunar da shi a zaunar da shi malaman Kano masu kishin manzon Allah ne both sides ko mun gani in dai ba za a yi ta asubanci kamar da aka yi wancan ba na da tijaki ko mun gani da izala wanda izala tu da salafiya da ɗariƙar tijaniya da ƙadiriya da jama'at nasul islami ko da 'yan ba ruwanmu ma gaba ɗaya an haɗu akan lokacin da Abdul Jabbaru ya magana akan manzon Allah to muna kira zuwa ga Dr. Abdullahi Umar Ganduje yayi wannan sa'annan engineer Kabir Yusuf Abba gida gida shi ma ya taimaka yayi wannan lalle a zaunar da waɗannan yara saboda wallahi malaman suna san ba za su bari ba ba za su yadda ba za su yi ta yanzu na gani a social media saboda ka muna roƙon Allah tabaraka ya ba mu dacewa a muna goman ƙarshen watan Ramadana jiya mun fara magana akan itikasi itikasi ko yadda ake itikasi saboda mutum zai iya rabanta kila ko a goma karshen nan shine ake neman lailatul qadr shine ololuwan abin da ake nema a cikin watan ramadan ololuwan kenan me a cikin sa inna anzalnahu na'am na'am na'am نعم نعم a ubangiji tabaraka ta'ala ya gaya mana cewa a cikin watan ramadana can ya faɗa ba sharar zara zai zuwa cikin qur'ani wajen nasu bayan tamar min al wal furqan ko a cikin watan ramadana aka tafi da qur'ani ko a cewa Allah tabaraka ta'ala ya saukar da ƙwar'ani a cikin watan ramadana sa'annan ƙwar'ani a afon Goma da dare kuma. a na'am lailatul qadri Allah tabaraka ya mana magana a kansa a cikin Qur'ani inna anzalna lailatul qadr Qur'anin nan mun saukar maka shi a cikin lailatul qadr ne daga baitul izza daga baitul ma'mur zuwa baitul daga baitul izza zuwa baitul ma'mur daga nan aka yi sauko da shi kadan kadan kadan me yayi ne a cikin sirrin lailatul qadri yake tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha ko mala'iku da ruhul amin jibrilu suna saukowa a cikin wannan dare suna wa mumine masu imani addu'a suna roƙa musu gafara har har gari ya waye har alfijir ya keto a wannan rana din to kowa ya kokari ya nema manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa idan ka samu ganin lailatul qadri ya gaya wa sayyida Aisha go yake cewa babba abin da zaki shine Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anna saboda abubuwan da wani wani wani yana cewa wai bana ma za a ga lailatul qadr ma kuwa saboda irin taba jinabin annabi Muhammad da ake a cikin wannan watan azumi a Najeriya anya Allah zai ma bari irin taba fushin Allah ne ta manzon Allah sallama za a ma ga lailatul qadr ma kuwa to Allah karka kama mu da laifin wawaye Allah akwai bayan Allah mutanen kirki Allah ka sa mu gamta ka a cikin albarkan manzo Allah sallama to a ciki sirrin da ke ciki gaba daya Jibril ne zai sauko da mala'iku ko ko ba ka bane tanazzalu mala'ikatu wa ruhu fiha bi izradi min kulli amrin salamun hi hatta madla al-fajr kuma ta suka zama khairun min alf shahrin da wannan dare din guda ɗaya ya fi shekara dubu ya fi shekara dubu ai wata akai afwan shahrin shafi wata dubu in ji Allah a Qur'ani me yasa saboda an saukar da Qur'ani kuma jibrilu yana saukowa wannan dare da mala'iku da qur'ani da jibrilu gaba ɗaya sun kai annabi muhammadu sun kai manzo Allah sallallahu alaihi dan Allah wane su qur'ani ya samu daraja ne dan manzon Allah da qur'ani da taura da injila da zabura gaba ɗaya zancen Allah ne ko ba Allah bane amma me yasa qur'ani ya fi su wanda aka ba qur'ani ya fi mai a taura da injila da zabura annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasa wasu malamai suke cewa shi daren maulidin da annabi sallama ya zo ya fi daren lailatul qadr ma saboda wannan daren jibrilu ne da mala'iku suke saukowa wancan daren kuma annabi Muhammadu ne ya sauko shi kuma jibrilu hadimin annabi Muhammadu ne kai bai ma tabbatar Allah ya masa gafara ba sai da Allah ya ce mashi muda'in samma amin haka ne ya yi biyayya kuma Allah ya amince da shi saboda ya yi aiki wa annabi Muhammad ya faɗa wa manzo Allah sallama ai ye manzo sallama ce ya ce wa yarsu sallama wallahi yanzu ya samu nutsuwa amma da ina cikin fargaba ban san ya za a yi ba hidima wa annabi Muhammad jama'a musulmi saboda haka abin da ake nema a ciki ana neman alkhairora da yawa kowa ya kokarin abin da zai iya yi akwai abin da ya kira itiqasi itiqasi sunnan manzo Allah ne sunna ne a shari'a mai ƙarfi mai matuƙar kyau ta'arifin sa shine al-i'tiqafu shar'an i'tiqafu a shari'a luzumul masjid wa maqsadihi bi niyyatin taqarrub ila Allah tabaraka wa ta'ala shin abin zamu magana akan sa yau mai yiwa kila mu amfana ko a sai kuma gobe mu tsora karatu insha Allah da a cikin bakara aya na goma sha biyar mu tashi ko na'am na'am Darajatul Qadr yana da alama in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallama alaman shine wayewan garin ranan zaka ga rana ya fito da zafi da haskensa da ɗumi kuma ba zai yi irin kasa rana fitowa ja to ranar da haske zai fito farkon fitowarsa da haske zai fito alamu lailatul dare lailatul qadr kenan kuma sahabin manzon Allah sallama sai da ya rantsa ce wallahi wallahi wallahi sha ashirin da bakwai ga wata shi dare lailatul qadri saboda daren da annabi sallama ya umarce mu tashi gaba ɗaya kenan mu tsaya mu ta qiyamul layl mu yi ta sikiri salati la ilaha illallah istighfari ai ta sallola da a rana to kamar malamai sun yi sabani suka ce 21 wasu suka ce 23 wasu suka ce 25 wasu suka ce 29 ne ma ranar jajjibe da ko wasu suka ce daren 29 ma nan takwas wayewan garin 29 ce da 29 wasu suka ce a ashirin da bakwai shine hakikanin ranar malaman hisabi ma sun tabbatar a a a cewa a a ashirin da bakwai ne malaman ramzi ko da sauran su a takaice dai a wannan shine alama an fahimta ko so itikasi shine mutum ya lazimci zama a masallaci ya zauna cikin masallacin da niyyar yana neman kusanci zuwa ga Allah tabaraka ta'ala hukuncinsa kuma shine sunna ne mai karfi a cikin goman ƙarshen watan Ramadana a mustahabbun fi ghairiha ana so kuma in ba ko ba a Ramadana ba ana so ma kai kai itikafi din an gane ko wala yajibu illa bi nazar baya zama wajibi itikafi ba wajibi ba dole bane sai dai in mutum yayi nuzuri an san nuzuri ko shine kai kai rantsuwa kai alƙawarin cewa zan nayi alƙawari zan yi itikafi to ya zama wajibi a kanka ya zama wajibi dole sai kai in baka yi ma ka rama fa man nazara mutum da yana zuri ay ya atatifa akai zai itikafi yawman na wani rana ɗaya a kusa ko sama da ranar kwan rana ɗaya ko kwana ɗaya waje ba alaihi wafa bihi wajibi ne ya cika wani alƙawarin da yi na nuzurin da yi liƙauli ta'ala liƙauli sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man nazara an yudi Allah fa yudihu duk mutumin da yayi nuzuri akan zai bi Allah to dole ya bi Allah din to ya bi Allah kai alƙawarin zaka bi Allah zaka bi yawa Allah tabaraka ta'ala to ka bi shi an gane ko Bukhari ya rawaita wa fil Bukhari aidan har yanzu akwai hadisi na Abdullahi dan Abdana Umar Umar radiyallahu anhu Umar bin Khattab Allah ya kara masa da yace ya Rasulullah inni nazartu an a'taqifa laysa fi masjid al-haram fa qala awfa bi nazrika yace ya Rasulullah nayi alƙawari cewa zan yi itikafi a masallacin Makka masallacin harami kenan فقال sai annabi ya ce masa au aufa bi nazarika ka cika nuzurin da kai an gane saboda in kai nuzuri ya zama wajibi kanka in kai nuzuri yanzu kace na alƙawari zan yi itikafi a masallaci na kaza ko ba dole da masallacin central mosque da masallacin juma'a anguwan nan ɗaya ne fa masallacin annabi muhammadu ne da masallacin makka na harami da masallacin baitul maqdis su ne suka fi kowane su ne masalatai guda uku da suka kowane daraja in kai nuzurin za ka itikafi a wani gari dole sai ka tura ita ce ga alƙawarin sai ka tafi madinan manzala su salama ka je masallacin sa ka itikafi dole ba sai kai kuma sai Allah ya taimake ka baka da ali to wai sa ka ka san baka iyawa kai ko na'am a nuzuri din kuma aka ce in mutum ya mutu ta yi masa yes shi azumin nuzuri dole ana ramawa amma na farilla ba a ramawa duk malamin musulunci sun tafi a kaban da ibnu taymiya ibnu taymiya ne yace ana rama na farilla in babanka yanzu ya mutu ana bin shi azumi na farilla azumi bai karasa ba a cikin watan ramadana sai ya mutu to ba a cewa bari in karasa mashi azumin sai da kai ba ko ya kai ba sai la yukallifu la nafsan illa illa ma ata ko a wani aya kuma illa ma wus'aha la ma kasabar alaiha maktasabat ko sauraka amma azumin nuzuri in ya rayu iya kwanakin da ya kamata ya cika nuzurin bai yi ba in ya mutu ana biki saboda haka magadan su za su rama wannan azumin da su azumi kuma za su yi ba za su ciyar ba in na nuzuri ne an gane ko in na nuzuri ne amma na farilla ne ramakon azumi zai ya sha azumi bayan sallah ya rayu ya sha azumi guda uku bayan sallah ya rayu na kwana hudu bai yi azumin ba sai ya mutu za a rama masa wannan azumi amma ba azumi za a yi ba a masaban malikiya ciyarwa za a yi an fahimta ko an gane do magadansa za su yi idan ko magadan aka samu sun ƙi to sai wani ko abokinsa ko amininsa wani dai wanda zai iya yi masa saboda Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai je ne ni izinin wanda da suke gadansa sai su yi masa mutumin da kuma ya mutu wannan ciki uba na shiga kuma ciki ko mutumin da kuma ya mutu bai da dan uwa ba a san ɗan uwansa ba bai da uba bai da uwa bai da dan uwa bai da da bai da mata bai da wa bai da kani bai da kowa bai da makusanci to wajibin musulmai ne su cika masa wannan su biya wannan azumin nasu ko bashi ne ma wajibin musulmai su hada su biya wannan bashi shi sa wani lokaci da wani ya zo nan ko ba san iyayensa ba san ina fito ba sai ko ina ba aka ce salame shi ka tana shi ko to saboda ne saboda ba san daga ina fito ba in ya mutu ya za a yi da shi ina za a kai shi idan za ka zaka mini yan wasu suka zo suka bullo suka bayyana suka ce an kashe musu wasu ne ba kaga da ku bayani ni da ina daga can Allah ya datar da mu a a fa qala yace aufa nuzuka ka cika nuzurin da kai saboda haka nuzuri yana da hadari amma ba laifi bane sai Allah ya bani kuɗi ne kayan sallah kala uku ko kala ɗaya ko biyu ko wani kila ma bai da kala ɗaya jiyo ne yana gaya mu yace wallahi wani ma bai da kuɗin da zai kaya kala ɗaya a sallan zai zai samu ai ko da samu ko to kaga idan yayi yana ganin bare ya samu baiti amma Allah in dai ka bani na alƙawarin zai yi azumi kaza to ya zama in Allah ya baki yayi to Allah sai ya rama nazum sai yayi an gane ko Allah ya wadata mu Allah ya bar mu da annabi ayi ta kama ayi ta istighfari duk talauci da yake ciki kai istighfari dubu saba'in wallahi Allah sai yayi maka ka dauki tarbi kai istighfari dubu saba'in baka samu kuɗin baka zo ka same ni zan baka abu zan gaya maka abin da zaka yi ba ka yi ba ne da kyau a ba ka yi ba ne da kyau ka yi alwala ka yi nafila da ka'abi ka zauna ka yi istighfari dubu saba'in wallahi tallahi sai ka samu ko ba ka samu kuɗin ba sai zuciyanka ya samu kwanciya sai ka damuwan kuɗin zai kau wani zai maka abin ko ba a baka ba kai za a yi maka wannan damuwan astagfirullah astagfirullah astagfirullah dubu saba'in na'am shi ke na very simple wallahi tallahi ha fakul su gafara bakum ja aya yasu ya sama na'am bi amwalin wanda rukun bi amwalin wa banina wa ja'alakum jantar da kuma hara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara kaji ko qur'ani ne fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa ala in kuka istighfari to Allah zai gafarta muku kaji gafara kace ka samu da yursilu samaa ala kum diran za a saukar muku da ruwa wa yanzukum bi amwalin za a ba ku dukiya su kuɗi su dabbobi da sauransu ko ka samu kuɗaɗe malam ka fasa yin addu'an Allahumma kuɗi na kuɗin kabiran ya Allah ko wa mututan mututan firadiyatan ko a kan magana waka ne ko yawa malam ya sa wannan addu'a yawa wa mututan firadiyatan to saboda haka a wani kun bi amwalin wa banina Allah zai baka ƴaƴa ma ko wa ja'alakum jannatin Allah zai ba ku aljannatai ma'ana da ku samu jannatin wa anha zai kayan lambun ku kayan gonan ku zai kyau da ku samu korama na gudana saboda istighfari saboda mutum ne in talauci da shi ba shi istighfari ba aihuwa ba shi istighfari zinubai sun masa ba shi istighfari damuwa ta dame shi ba shi istighfari duka zai dauka ka yi sifari dubu saba'in ka yi salatu musulama dubu saba'in wallahi ko babu kuɗi sai kaya ce sai ta anya wancan malamin ba ya fara bilishin bane salatul fati yake jamala ko sai a ganka kana sa kaya manya-manyan kaya na kamala Allah ya maka sutura ne salatul fati yana rufe asirin mutum fiye da dake tunani ko ba rana ɗaya ba ba zai ce rana ɗaya ba za ka iya ɗaukan rana ɗaya dubu saba'in ma kwana minti nawa ne sai dai baka saba wurdi ba ko ka samu awa uku mai kyau in dai ka samu tarbi mai dubu la sarki alkhairin Allah ya karawa ya kaiwa mutanen mu ina da wata ɗaliba kowane rana tana satul fati dubu goma akwai mai dubu arba'in kowane rana wani abokinmu malami ne a Joseki na rantse da Allah kullum yana raka'a nafila raka'a ɗari biyu kowane dare kowane rana duk dare sai ya yi raka'a ɗari biyu ko raka'a ɗari in ya gajiya da yawa rana raka'a ɗari zai babban malami ne malami ne matashi kuma saboda ka in ka sa ranka za ka yi ba wahala sa kai ne ko hausa suna ta wai shan koko ɗaukare ne kome na yawwa saboda haka wannan shine Allah ya datar da mu Allah ya ba mu nasara a falalin itikafi wal itikafu ibadatun jalila itikafi ibada ne mai kyau mai girma mai daraja ya tarattabu alaiha sifahun nafs ruh wa niqa'ul qalb لما فيه من الانحلاء عن الشواغل الدنيا والاشتغال بتحصيل الثواب الآخرة اعتكافي ينا جار الروح متم تكيبance da mutane ba su baka kana cikin masallaci kawai ibada za ka yi yana sa ruhin ka yi haske yayi kyau kuma yana wanke zuciya ba za a samu gairu da gairi a cikin zuciyanka ba hasada gulma riya jiji da kai girman kai ganin fifiko akan wani ci da addini ko ci da ceto ko da duka sauran wa'annan abubuwan hasada riya ko duka za a ci Allah zai cire maka su Allah ya cire mana lima fihi min al-inqida'i an shawaghil dunya saboda abin da ke cikin sa ne yankewa da shagulgular rayuwar duniya wal istighali bi tahsil as-sawab al-akhirah da shagaltuwa da neman sakamakon lahira sai Allah ya gyara maka lihaza kare yaf'alu yaf'alu yaf'alu annabi sallallahu alaihi wasallam fi ashr al-awakhir min ramadan fi kulli am saboda haka nan sallama yake yi dir duk shekara manzara sallama yake yi wannan itikafi din a cikin ramadana goman karshe wasu ma suna farawa tun ashirin ran da aka ce yau goma ga watan ramadana kwana ashirin suke yi wasu kuma daga ran da aka ce yau ramadana ta kama daga ranar su shiga itikafi wannan sai masu kede ko kana neman abinci da kyar kuna kokowa da matanka in an yi tambayi ce fa ne ka bata rai ka yi turmi ka fuska ko a tambayi ce fa ne ka ce mata sun yawa damuwa kaza kaza kaza kuma kai in aka zo bayan abinci a gidan ba za ka yi korafi za ka yi gunguni ko a same ka makila irin wa'e ne in aka yi abincin da abincin kai ka kawo shi amma ba shi ka so a yi ba za ka so ba ba shi ranka yake so ba amma ga shi na abinci ne normal da nama da komai amma kai ba wannan ba wannan kake da ra'ayi ba sai ga ko amma kuma an tambaye ka cefa ne ka fara majiba ka ɓata rai Allah ya dace da mu a so wannan mai hali zai iya yi manzara salama yana yin sa duk ƙarshen ramadana goma ƙarshe yana yi duk shekara sallallahu alaihi wasallam shuru salata yana da sharɗan inganci ka san komai da fiqhunsa ko akwai abin da ke sa shi yayi kyau akwai abin da kuma ke bata shi to abin da yake sa a itikafi ya zama ya kyautafi yayi kyau sharadin sa masu kyau na ingancin sa ya zama na an inganta shi yana da sharda guda bakwai sai mutum ya dage ya kiyaye su ko na farko al-islam musulunci wa tamyiz da tamizi wala tasihu min min man min kafir wala sabiyin ghairu mumayyiz baya yiwa ga yaron da bai balaga ba baya yiwa ga kafiri an gane farko musulunci buluk tamizin musulunci ko an gane ko biyu kenan na biyu a ɗaharatul kubra tsarki na hadasi sarkin hadasi an san hadasi ai ko janaba haila nifasi di'i ko shine sarkin hadasi yana cewa fala yasifu itiqaful junubi wala al-haidi wala nifasa wala nufasa me janaba baya shiga itikafi sannan mai haida baya shiga itikafi mai nifasi baya shiga itikafi Muhammad Isa S. Power, barka da zuwa. wa nufasa ma mace mai biki mai biki ba ta shiga itikafi fa iza ajnaba al mu'taqif idan mutum yana itikafi sai janaba ya same shi yayi mabarki wajaba alaihi al khuruj min al masjid to wajibi ne fita ga wannan masallacin waqta sala waqti sal kuma yaje wanka da jama'a daga wankan janaba thumma ya'udu ila ila mu'taqifihi sannan ya koma gurin itikafin nasa idan ya kwanta bacci sai ya yi janaba ko ya yi mafarki mani ya fito to wajibi ne ya fita daga masallaci saboda baya shiga masallaci mai janaba baya zama a masallaci ko baya shiga masallaci baya zama a ciki sai ya fita ya je ya iti ya je ya yi wanka sannan daga wankan kada ya shiga da wasu abubuwa ya dawo ya ci gaba da itikafin wa idza ayat al mar'atu aw nafasat wajabat alaiha al khuruj min al masjid ولا تعود إليه إلا بعد الانقضاء الدم والاغتصال mace mai haila ba ta shiga cikin masallaci kamar da aka sani sabani yanzu da yau suke bada fatawa ko wai ai inda ya karatu take yi za ta iya shiga masallaci wallahi ƙarya ne kirkiri na faɗa wannan magana ƙarya ne shegin ƙarya ne irin ina irin manyan manyan ƙarya ƴan Facebook ɗin nan to irin shi mace tana haila ba ta shiga masallaci sai ta zauna a haraba ko ta zauna a wajen masallaci kar ka zo kana karanta da mata wata rana ko sai ai ba damuwa in ki shigo kai karatu ke a ƙarya ne babu kyau haramun ne kada ne duk da akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce wa sai da Aisha ta miƙa masa wani abu yana cikin masallaci sai tana haila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce hannunki yana haila ne ko ce to za in babu hanya ba makawa babu hanya za ta iya fita ta biya bukatan dole ta shiga cikin masallaci to ba komai ta ta ta ta ta ta kintsa kanta da ta kintsa kanta da kyau ta wuce wucewa ne lalura ne an gane magana to da wannan malamai suka ce to za ta iya saboda wancan hadisin za ta iya wucewa malaman fik to kai kawai karar saboda san zuciyarmu war mace ta shiga cikin masallaci babu kyau an fahimta ko Allah ya mana gafara a mace mai haila ba ta yi ba ta shiga masallaci ta yi itikafi ba ta yi amma idan kuma ta riga ta shiga sai hailan ya zo mata ba ta tsammanin hailan dai zo to ta fita daga masallaci ta je ta gama hailanta in ta gama hailanta in akwai sauran lokacin itikafi za ta ci gaba da itikafin ko kuma tana haila ai tana tana ba ta zaton tana da ciki amma cikin wata shida ne ko ba ta tunanin za ta ayu sai aka mijinta ya mata izini ta je ta itikafinta tana itikafi kawai sai yaron aka haife shi a cikin wata shida wata biyar da kwana ashirin da shida zuwa da bakwai ɗan halafi wannan fa ilimi ne mai zurfi a cikin figiu ɗan halafi amma in ya kasa haka a ta zo da shi ne ba a gidan mijinta ba ne an gane karatun? karatun ne nauyi ne bari mu wuce shi kawai ba bangare in muka zo karatun ciki bayan azumi za mu buɗe wannan insha Allah tabaraka ta'ala a idan tana ta zo tana itikasi sai aiwa ya zo kila ta samu ɗa bakwai ni ko ko shikenan ba komai sai ta fita je ta yi gama bikinta in ma ranar jinin ya dauke ai akwai jinin da yake daukewa a ran da mace aihu bikin yes walau qad abdamu alayhi fi yawm alwiladati iktasala wa tasallat ko idan jini ya yanke wa mace ranar ta aihu sai wanka ta sallan cikin sallata in ya dawo kuma to ta kirga ta sai lissafin sa a matsayin haila ne idan ya wuce ayyamu haidatiha kwanakin da take haila to fa dumma ila al-awwal ta koma lissafin bikin ta ne dawo ko Allah ya sa mun gane saboda haka idan tana biki sai ta fita ta je ta yi wanka kafin in lokaci ya kai sai ta dawo ta gaba da itikafin ta shar'i na hudu shine al-masjidul jami ana yin itikafi ne a masallacin juma'a ba a yi a masallacin khamsu salawat ba a yi an fahimta ko na'am فلا يصح الاعتكاف في البيت باع اعتكافي مثل أجدا ولا في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجمعة هكذا مسألة باع صلاة الجمعة باع حتى حتى لا يفوته حضور آه مع الجماعة هر أشي تندا إن أنا اعتكافي أي باع بتاعه باع بتاعه هكذا to in yana yi a masallacin unguwarsu da masallacin juma'a ba in ranar juma'a ya zo bare je sallah ba kenan in ya fita je sallan abin ya baci itikasin ya baci saboda haka ba a yi a masallacin da ba masallacin juma'a ba maza kenan za mu zo bayanin mata mata su ya halatta su gara ma mace ta yi a gidanta a kan ta je masallaci saboda fitansu zuwa masallaci haɗari ne an gane ko wani ya zame da shi ado ko Allah ya datar da mu Allah ya mana gafara Allah fa dole sai a rike annabi fa ha a na biyar shine as-sawm hukunci sharadi na farko na biyar na itikafi ya inganta ya zama daidai shine azumi sawa'un kana itikafu wajiban aw aw masnunan shin itikafin na wajibi ne ko na sunna ne na wajibi shine mene itikafi yana zama wajibi karatun ma ana yi kuna manta itikafi yana zama wajibi ko baya zama yana zama in kai nuzuri in na nuzuri ne ya zama wajibi a kanka in ba na nuzuri bane a wannan sunna ne musabi ne abin so ne kawai so duka dai an yi sa shar'in cewa sai a yi azumi li qawli aisha radhiyallahu anha saboda sai fadan sai da aisha asnatu alal mu'taqif alla ya'uda maridan wala yashhadu janazatan wala yumass wala yamsil imra'atun wala mubashiruha wala wala wala yubashiruha wala yakhruju li hajatin illa lima bud lima la budda minhu wala itikafu illa bi sawmin wala itikafu illa fi masjidil jami' wannan hadisin manzon Allah ne ta ce manzo Allah sallama ya ce ita ce a ce da Aisha ta ce itikafi baya baya inganta sai a afwan sai da afwan yace asnatu alal mutakif sunna akan mai azumi ba zai je gaida mara lafiya ba ba zai je sallar jana'iza ba nawa na uku ba zai shafi mace ba nawa ba zai rungumi mace ba ba zai sumbace ta ba ba zai fita daga cikin masallacin ba sai dai inda lalura ko wanda a a babu makawa dole sai ya je ma'ana ko bayan gida ko a makamanta ka an fahimta ko a sannan ba zai yi ba suna da azumi nawa bakwai ko sannan ba a yi sai a masallacin juma'a wayannan sun sharɗi guda bakwai ba takwas bane wancan an haɗa biyu ne a guri ɗaya an fahimta ko in ji sai da Aisha abu na shida shine tarkul mubashara ba a a saduwa da mace wa huwa aljima shine jima'i al mutaqaddimat al mutaqaddimati ko kuma ko wani abu makamancin wanda zai kawo neman kwanciya da mace ko sumbata ko shafan jikinta li qauli ta'ala saboda fadin Allah tabaraka ta'ala wala tubatin antu akifina fil masajid ko a wa tilka hududu tilka hududullahi fala tataduha wala tubashiruna kar mubashara kar ku mubashara kar ku tantu mata wa antum aakifuna fil masajid kuna masu itikafi a cikin masallaci tilka hududullahi wannan dokan Allah ne fara ta karbuwa kar ku tantu wannan abu in ji Allah a Qur'ani a abu na bakwai shine na karshe na sharadi iznu zawj mace in za ta je sai mijinta ya mata izini فلا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها بيعلاتها كما تتعي تكافي با سيد إذن مجنتا سيد إذن مجنتا أن فهمتين جماعة نعم ولا يتقفت بغير إذنه كودا ما تزاتي إتكافي بعد إذن مجنتا با يتتو لا يتفه إتقافها إتكافي تبي إنجانتا با ولا يها اسم كما تانس نجي ولزوجها والزوجها الحق في منعها زوج تنا da ikon ya hana ta yi wa ifsadihi kuma ya fata wannan itikafin alaiha a gare ta in shara'at fihi in koda an ta shiga itikafin an gane kaga anan ka gane cewa miji yana da ƙarfi akan matarsa da yawa haka ne amma matan suna bi duka ba sa bi suna wahala yana matukar wahala ka samu mace mai bin mijinta sau da ƙafa kai kowa da damuwar gidansa kowa kai ka bari ya tuna ma gidan shi in ka tona na haka ma in ya zai tuno na shi ba za ka ma iya ji ba saboda ka rike sirrin gidanka Allah ya dace da mu a wa qala shafi'iyya malaman shafi'iyya suka ce la yasu itikafa suka ce ingancin bai inganta ta itikafi ba min gari in zauja ba ta izinin mijinta ba a da alfarbarsa walahu an yamna'aha yana da izinin ya hana ta ko da ta shiga cikin itikafi din a ciki zai iya bata itikafin amma malamai sun yi sabani akan gurin da za a yi itikafin mace ta yi itikafi ina ne ya inganta ya halatta mace ta yi itikafi malaman hanafiya sun tafi cewa ja'iz ne ta yi itikafi a cikin masallacin gidanta sai mata sa da masallaci a cikin gidansu an san masallacin can ƙuryar ɗaki inda ta keɓance tana sallah ka sa akwai gurin girki daban ko gurin ayyuka daban ko gurin sallah shi ma ya kamata a keɓance nan gurin gurin sallah na ne to shine masallacinta an gane ko wannan ya fi inganci a gurin malaman hanafiya wa makan alladhi a'addata lis salati wal ibadati bi wajhin khas sai gurin ta keɓance saboda sallah da ibada ta fuska keɓance ce fala ya juzu laha ala itiqaf fi hijri hijri hijratu nawmiha bi alata ta yi itiqafi a gurin take bacci ba akan gadanta wal jalsa ba'am ko kuma gurin dining inda take cin abinci ba itiqafi a gurin saboda ke ce a titi ya kuri ya can gurin sallah ne kawai ki yi za a kawo miki abinci ko lianna lam ta'id khusisan lissalati wal ibada saboda bata kibance wurin saboda sallah ko ibada ba wa karkana muslimuna aika musulmai sun kasance kadiman da tini da dadewa yaj'aluna fi buyutihim amakin al khassat lis salah wal khalwati bi khilaf ma alaina al muslimuna al an ka gani gaskiya ne wallahi musulmai da suna da gurin sallar ke bantacce a cikin gida sun ware gurin sallah wannan gurin kawai gurin sallah ne saɓanin yanzu yanzu kan duk da zai gina gida zai gina daini wurin cin abinci ko amma ba a ware gurin sallah ka duba sabon manzon Allah sai su kira annabi Muhammad sai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka zo da Allah mu je gida na ka ja ni sallah in mai da gurin gurin sallar nafila na gurin sallar shi annabi sallama in ya tsaya a gurin yayi sallar nafila wannan sahabi daga nan gurin sallar ke na saboda neman albarkacin inda annabi Muhammad ya sallah amma yanzu ga wasu musulmai suna ne ba sa neman ma albarkan manzon Allah ne sabai ne fa sallah ne fa sallah wa ake wa amma kuma gashi su sun ce annabi yayi zo yayi sallah dan a gurin cikin gidansu su ware wani guri mai kyau don yi manzon sallama ya sallah a gurin da su dinga sallah a wurin saboda girman manzan Allah sun san darajar annabi sabai sun shi darajar manzan sanin darajar annabi gaba Allah ya saka wa sabon manzala da alkhairi Allah ya ba mu albarkan yanzu kuma ana kori ma ana cewa annabin ma bai da shi wani albarka ma da za a nema din auzu billahi kai wannan wannan yaro Allah ya sauke Allah ya kiyaye kuma wallahi duka da tijaki ne ga wannan abu shine kuma dama aboki fadansa ne ba bafa hotore ya ce duk duniya ko a jami'a aka baka jarabawa ka nemo tantagaryen jiyagiri number one ya ce ka tafi bauchi kawai ka je gurin idris abdulaziz sun santan shi shine original jahili amma kuma yanzu wai shine fatawan su kabi ka duba san zuciya wannan to wanne za a yarda da shi maganar sa na baya ko na yanzu duk abin watsarwa ne kullu haba'an mansura ne kura ce abin watsarwa Allah ya kare mu yace sabani yanzu musulmai mafi yawa ba su da wurin da suka ware wurin yin sallah a cikin gidajen babu ka gane cewa ba a sallar nafila gina sai ta samu farillan ma da yaya ana zuwa wurin da ake yar faki ne ba yawa sai lada duk limamin da zai ja ka sallah ka kai minti ashirin kuna sallar nan ba kudi sallar farillan nan ba anya gobe ba sai zamfa sun kwa ko dai sai samu bane yan kasuwa bala kula ku je aka garba galla Allah ya datar da mu eh jirgin na gano dan to Allah ya sauke wa ajaza akthar fuqa sauran wasu malamai sun ce jaizi ne lil mar'ati ga mace an ta take fil masjid ta yi sallah a masallaci ta yi itikafi a masallacin juma'a بشرط أما في شمال الشرط ألا تكون من زوا من من من زوات الحسن والحياة أما كما كرت فتدى كرت جيت زونا إن لا أدنتا ko ta fitar da adadama mai ita kafe baya ado ko ko ta fitar da kyanta ko adanta a gani wannan ba a yi sharaɗin sa kenan a wa bi shuruɗi tawqir al-an kuma da sharaɗin cewa ta samu guri ta baya can inda wani bare ganta ba kuma inda aka samu amincewa wani bare neme ta yi lalata da ita ba ko to yanzu anya yace wala ara anna al-amna yatawaqqar fi masajidina fi hadha al-asr malamin yace da Bukar Muhammad Ismail yace a yanzu dai babu wani masallacin da za a samu irin wannan mai wannan tsaron yana wahala yace a wannan zamanin namu kuma haka ne gaskiya ne to Allah ya kiyaye wa min huna anan yace daga nan la arba ce ni ban yadda ba lil mar'ati ga mace an ta taqifa fi ghairi masjidil baita da yi tikafi a masallacin da ba gidanta ba fa zalika khairul laha wannan shine alkhairi a gare ta qiyasan ala salati kiyasi akan sallah fala salataha fa salatuha fi baitiha aula min salatiha fi masjidin qaumiha mace ta yi sallah a gidanta a masallacin gidanta ya fi ta yi sallah a masallacin unguwarsu wa salatiha fi masjidi qaumiha sallah a cikin masallacin unguwarsu aula min salatiha fi masjidil jami ya fi ta je masallacin juma'a ta yi sallah alama taqaddama tafsiluhu a bisa abin da ya gabata aka yi bayaninsa a bayan cikin littafi a gurguje kwanakin da ake yi a cikin itikafi ana yin kwa a shari'a ta yadda malamai sun saɓari mafi karancin kwanakin da ake yi a gurin itikafi saɓani ne yawa malaman malikiya suka ce mafi karanci shine uni ɗaya da kwana uni ɗaya da kwana saboda malaman malikiya suke shar'i ne dole ne itikafi yayi azumi an gane dole ne da azumi a malikanci wasu kuma malamai suka ce a gwargwaran sa ma kawai ko da dan lokaci kaɗan ne lahazatan dan mintuna kaɗan falau da kalar masjid ko da muslim falau da kalar muslimul masjid ko da muslim ya shiga masallaci wa jalasa ya zauna yan tasiru sala yana jiran sallah wana wal itikaf yayi niyyar cewa a ni itikafi ma na shiga kawai yanzu jiran liman masallacin nan dai ba da hakurin jiran liman wallahi babu ko akwai sai ga mutane sun tsaya bakin kofa wai ina liman din ina liman din a tura wani kai sallah kuma ba ba ladabi bane ba tarbiya bane ba ilimi bane ba addini bane ba wayewa bane wauta ne da jahilci kalma haka ran faɗe ta wannan shine gaskiya to kaji malamai suka ce mutum ya zauna yana jiran liman a masallaci kafin liman ya zo wanda ba itikaf yayi niyan ya yi itikaf ne ta karbin ilallah yana neman kusanci zuwa ga Allah tabaraka taala saha itikafu itikafin sa ya inganta ka zauna jiran liman kawai kafin ya zo kai alwala ka shigo masallaci kai nafila ka zauna jiran liman kace na niyan itikafi na neman kusanci zuwa ga Allah da niyan itikafi kafin liman ya shigo masallaci sallah itikafin ka yayi sabon manzon Allah sallama suna jiran annabi sallallahu alaihi wasallam har gingadi yana kama su ba sa kosawa suna jiran annabi sai ka ji ana leƙawa liman yana nan kwa yana nan kwa a ta guduba mala amar ya zo kwa ko ba ka wani ana yi ko ba a yi to a gyara ba gyara gaggawa ne kuma manzala sallama ya ce a ta'ani min Allah a ta'ani min Allah wal ajlatu min shaytan a hankali na Allah ne gaggawa shaytan ne aikin shaytan ne kuma da man shi da masallaci ke tarewa wurin masu bautan Allah ya bata musu baya zuwa baya zuwa gidan giya baya zuwa toci baya zuwa gidan karuwa da ya gama can can ana mace aiki ne kawai Allah ya sa albarka an fahimta jama'a manzo Allah sallallahu alaihi saboda haka mu rage gaggawa Allah ya datar da mu yace li annahum saboda wayannan malaman lam yashtara'u sawma illa fil i'tiqaf al manzur ba su sharadin mutum zai itikafi dole sai da azumi ba sai dai wanda yayi nuzuri yayi alƙawarin itikafi to wannan dole sai da azumi wa ba'du wasu malamai kuma suka ce lam yashtara'a sawm fil i'tiqaf mutlaqan wasu malamai suka ce kai shi ba a cikin itikafi ma ba maganar azumi ma suke ba wai san dole sai kayi azumi kafin ka itikafi ka zauna jiran liman ma kawai kai niyyan nayi niyyan na shiga itikafi shikenan to ka cire da muka lissafa ma baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya alwala da yi magana ba har ya taso ya zo cikin masallaci ya shiga yana da lada goma in ya yi sallan ya yi ta da kyau ya yi cika komai na sallan a bashi lada da to ya shawara ya rage ga mai shiga rijiya sako ya isa yaƙi na sani saboda idan kai alwala ba a son kai surutu la sarki wani ba Allah ya ce mu wai yayi alwala amma yayi surutu zai sake alwala sai a surutu baya kare alwala to kaga wannan yana da imanin in kai alwalan zaka fuskanci Allah ne kawai ba wani wasa ko ba haka bane to a ce ya samu karatu irin haka zai wasa da abu Allah ya datar da mu saboda haka Allah ya ba mu ikon gyarawa eh mutane kai kai dai kai abin da zaka iya kawai amma mutane sun wuce da ke tunani eh shi kawai wani shi zuciyarsa kawai ke bi ba ruwanci an ce Allah ya ce manzon sallama ya ce malamai sun haɗu ijma'i malamai sun ce to shi ba haka yake ra'ayi ba to yanzu Allah yake bi wa yake bi zuciyarsa shi yasa Allah ya faɗa a Qur'ani afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu ko ya rasulullah ba ga wanda shi son zuciyarsa ya ɗauka a matsayin Allahnsa ba abinda zuciyarsa ya raya masa shi yake bi kawai. Allah ya bayanin ka a Qur'ani tun Allah ya mana gafara da mu da su baki ɗaya. A Saboda wasu malamai suka ce tashi malamai suka ce babu shara'in cewa dole sai da azumi kamin a yi tikafi. أما أكثر مدة الإعتقاد فلا فالأصف أنه لا حد لأكثره أما ما في إنجنتي يوانتين أشيء إيا عدد كوانا نواني mutum zai itikasi yace mafi inganci shine ba a ce iya kwana kaza bane iya gurgurdan iyawan ka ne falal muslimi yana ga musulmi ne ya taqi fa daharan yayi itikasi ne shekara guda ko tsawon rayuwarsa ma gaba daya kullu gaba daya wala wala yaqa'u itikafahu illa fi ayyamin lati naha an as-sawm fiha itikafin sa bai bai zai yanke ba sai dai a kwanakin da aka ce an haramta yin azumi kwanaki nawa ne aka haramta azumi ranan sallah karamin idi ko idin azumi rana daya sai ranan babban sallah da washigari da washigari da washigarin washigarin babban sallah ko kwana uku bayan sallah sune haramun ne mutum ya azumi mutlakan haramun ne wannan rana yace man ju ila sawmu shar'an fil itikaf wanda suka sa kamar malamin malikiya ko suka ce shar'i ne sai da azumi kafin a yi itikafi to shine suka ce wannan amma wanda ba su yadda sun ce ko ba da azumi ma kira ke ta azumin ka aka yi ta itikafin ka in ka tara amma ko to wanda ake cewa ka tara ko a garin nan ko ka tara mala abdullahi ka tara ko a waku ya ba'aduhum wasu malamai ba waku da ba'adu wasu malamai suka ce makaruhi ne daga cikin malaman fiqhu law an ya takisa aksara min 20 ayyam 20 ayyam 10 ayyam makaruhi ne mutum ya yi kafi sama da kwana goma wasu malamai makaruhi fa makaruhi ba haramun ba mun san shi ko mun sani ko kaman cin naman burgu ai makaruhi ne ko haram ne na'am wa kuriya ba'dhum wasu malamai suka ce makaruhi ne kuma lahu a gare shi an ya tafi fa asfara min shahri wasu suka ce ai makaruhi ne yayi itikafi sama da kwana ai ko sama da wata da amma za ka iya shiga itikafi sai mu damu wadata anan abun na da yawa ko saboda lokaci a za ka iya shiga ranar jajibiri ranar jajiberin sallah za ka iya shiga itikafi ka uni a can a sha ruwa ka kwana wa gari ranar idi ka wuce masallaci da rai ba a zuwa gida kafin aje idi kayan sallan ka ma a kawo maka sannan ranar idi an fi so ka sa sabon kaya kowane kala ne sabo in baka da sabo ka dauki na bara in baka da na bara ka dauki na bariya in baka da na bariya ka dauki na bariyan bariyan bariyan bariyan bariya go Allah ya sa mu dace Allah ya kara masa annabi Muhammadu saboda haka yana da kyau mutum yayi ko da na jiran liman zuwa a cikin sallah ne ko Allah ya mana gafara Allah ya bar mu da manzo Allah akwai abubuwan da suke bata itikafi su ba din guda bakwai in mun samu lokaci gobe sai mu bayanin su kafin mu shiga mu shiga da tafsirin mu ko ko a faɗa kawai a faɗa shi kawai mu wuce shi ko eh faɗansa kawai za mu yi sai mu wuce saboda mutum ya kiyaye tunda karatun a jone ne ko na farko jima'i da rana ko da daddare yana batawa a cikin masallaci ko a wajen masallaci yana bata itikafi ɗaya kenan ku da Allah ku rike itikafi yana ɓaci da inzali an san inzali ko a zakari mutum ya miƙe ko maji ya fito saboda sha'awa a farke ba a bacci ba ko saboda kes ko shafa ko yawan tunani ko kalle-kalle a duka hukuncin su hukuncin saduwa da mace ne a nan an gane a itikafi saboda haka ya bata itikafinka sannan abu na uku yana ɓaci da cin abinci da rana ko shan abin sha da rana a gurin malaman malikiya da shafi'iya da hambaliya amma ban da hanafiya da suka ce babu komai an gane kaga su su hanafiya suka ce dole sai da ba dole sai da azumi kafin a itikafi ba amma malaman malikiya suka ce a dole sai da azumi shafiya suka ce sai da azumi ambaliya suka ce sai da azumi kaga dole sai ka tara ilmoman duka wa'annan fa kafin ka bada fatawa shi ga abin da suka ce kar ka haddace guda daya ila ga na malikiya ne zaka ce maka ana iya yi ko ba da azumi ba kace kaji arni kaji kaza kaza wasu addini ba kaza kaza kaza a kai ne bincike kai kadan ko Allah ya datar da mu Allah ya saka wa Emma da wani da alkhairi abu na hudu shine a yana baci da haila mutum tana haila sai tana itikafi sai halan ta zo ya baci ko biki ya zo ta aihu ya baci dole ta fita a masallaci da gaggawa sannan abu na a a na biyar shine haida din kai haida shine na hudu nifasi shine na biyar an gane ko biki kenan abu na shida shine yana ɓaci da niyan kai niyan cewa zaka fita kana cikin sake niyan zaka fita ya ɓaci a bisa zance mafi bayyana a gurin hanabila ko da bai fita ba kuma abu na ƙarshe na bakwai din shine wa yabdul bi khuruji min al masjid bila uzri in mutum ya fita a cikin masallacin ba bayan gida ya je ba ba fitsari ba ba abinci ya zo ya karba kawai kada ya surutu ba an kawo masa abinci ya ya je ya karba ba ya fita a masallacin ya ɓaci na masu ɗaukan waya ana yi tikafi wasu har waya suke wasu har selfie suke ko yes ga shi yanzu mata an samu wasu mata sun je sallan tahajjudi ana sallah a cikin masallaci suna waya da samaru wasu ba a bar suna fita hira sai suka matsale da wannan sai suka je suna ta hiransu wasu ma lungu daga an fito sai a tafi lungu a je a yi ta yi ma sha'a a watan azumi kuma da niyan za a je ibada saboda ka iyaye ku bar 'ya'yanku a gida mata kawai sai hakuri zuwa masallacin su haɗari ne illa ne musifa ne bala'i ne wa ƙasa ma gaba ɗaya ba iyakan su ba saboda fasad da za a yi bayan ƙasa yana kawo karyewar tattalin arziki yana saukar da bala'i wa ƙasan da garin da al'umma unguwar da gidanku su yi a gida kawai su yi a gida ni wallahi da lokacin ina agaji na rike komanda na agajin mata ko a can ba sa zuwa hanawa ne ba wanda ya isa saboda ina da yara wanda na ce ku ba ta kaji za ta ba su kaji za su ba ta kaji in baban yi magana ma ce ku ɗauko mishi za su ɗauko baban Allah ya datar da mu saboda haka Allah ya samu gama lafiya Allah ya samu cika da imani dukan su yanzu kusan duka suna so jama'a dukan su Allah ya sa sun samu soja san mutum uku ne kawai ba sa soja a cikin su sama da mutum goma sha Allah ya samu gama lafiya Allah ya ci mana kurakuran mu Allah ya ba mu lafiyar jikin zuciya albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah mana sura da'ima Allah ya bar mu da annabi ya taimake mu ya shiga cikin sha'anin mu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah kira mu da muka yi zuwa gwamnati Allah ya sa gwamnati ta waiwaya ta kalla kuma a gwamnatin Bauchi kauran Bauchi Allah ya saka mai da alkhairi da kuma a a shi shamanin shari'a commission na Bauchi baba Ibrahim ne ko wani ne namanta sunansa ko Musa ne a Ilela ne karshen sunansa Ilela a muna ƙara godiya da jinjina da cewa an dawo da maganar muƙabala fa yana nan Dr. Jaki ka sani mukabala na nan daram dam sannan wanda suka kai masa gudunmowa muna kira a gwamnatin Bauchi na'am sun sun kara goya masa baya eh yes yes sun goya masa baya za su za su zo a yi ba wallahi mu in duk wahabiyyar na duk duniya ya ta fito mu da mu ai salafawa ne suke tare da shi wasu daga cikin kungiyar izala ba sa da shi wasu suna cikin su ba sa tare ko akwai dakta ko ibrahim daru sa'ada jos ya ce shi baya tare da shi ɗari bisa ɗari ya fito ya fito da shi ina da manganinsa saboda haka ko wasu da yawa wanda suka ce ba sa goyon baya saboda haka muna kira ga gwamnatin jihar bauchi duk wani isan malamin da ya shigo muku bauchi ba dan bauchi ba ya zo ya kawo mu da tijaki ɗauki ko wani gudunmuwa ku kama ɗan banza ai ba su zuma ne ba ƙasan garin su ne ya zo ya tare muku da hankali a garin farko ya da wannan saka muna za mu ba da saƙo na musamman wa haka wa gwamnatin bauchi insha Allah tabaraka Allah za mu dace Allah ƙara masa annabi sallama kullun da ya mai wacin da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah amana da amin آمين آمين آمين الحمد لله رب العالمين آه ga saƙo cewa wai wasu sun goya ma da tijaki baya malamai guda biyu wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa mu mun bada mutum daya tunda suna tsoron sai biya bulfati mun bada Nasir Ado ba Najeriya ba ba mutum biyu ba duk duniya su zo Sheikh Nasir Ado kawai mun bada mutum da tunda sun ce suna tsoron zama da sai biya bulfati yace shin ya baka aya baka hadisi kake yadda zai naushe ka yace sai na karya ba ya karkari